الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العليم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أحييكم بتهية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan lokaci yau ɗaya ga watan ramadana lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 kuma yau ɗin daidai yake da ɗaya ga watan uku lissafin miladiya shekara 2025 allah maɗaukakin sarki ya kawo mu cikin wannan unguwa ta ƙofar gabas a cikin wannan gari namu na azare a jihar bauchi cikin wannan masallaci mai suna mus'ab bin umar domin fara tarjama ma'anonin alkur'ani ko kuma yadda mutane suke cewa tafsirin alkur'ani wanda wani bawan allah mai suna dr mustapha sheikh abdu abdullahi shine ya ɗauki nauyin wannan wato tafsiri muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikin da ya yi kuma ya taimake shi Allah maɗaukakin sarki ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi kuma ya ɗora mu a kan daidai ga baki ɗaya fatanmu mu yi tarayya cikin lada ga baki daya muna roƙon Allah ya haɗa mu gidan aljanna mu da shi ga baki ɗayanmu mu kuma da muke ƙoƙari mu zo mu gabatar Allah ya mana jan gora ya mana gamdakata masu sauraro Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana dukka ga baki ɗaya na'am za mu fara da farkon suratul fatiha cikin littafin sahihu tafsir ibn kathir wanda mustapha bin al-adawi mustapha al-murad shine ya wallafa wannan littafi ya inganta ya rereye shi ya tankade shi mala yace yuqalu laha al-fatiha ita suratul fatiha ana ce da ita al-fatiha ai fatihatul kitab sabtan wajen rubutu da ita aka fara buɗewa littafin alkur'ani wa biha tuftahul qira'a salawat da kuma ita ake buɗewa karatu a salloli yuqalu laha aidan ummul kitab kuma duk ana ce da ita ummul kitab indal jamhur a wajen jamhurin malamai an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karɓo hadisi daga abi hurairah yaddar Allah maɗaukaki ta tabbata a gare shi ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Qur'an, Ummul Kitab, wasaba'ul masani wal Qur'anul azim duk wannan sunanta ne. Wai ƙwalu laha alhamdu, ana ce da ita suratul hamdu, wai ƙwalu laha as-salatu ana ce da ita suratul sala da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi saboda wani hadisi na kudisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito daga ubangijinsa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai wa li abdi ma sa'ala na raba fatiha ita ce as-sala na raba fatiha tsakanina da bawana in ji Allah gida biyu wale abdi masa ala kuma abin da bawana ya roƙa an bashi na'am fa idan qala al-abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai qala Allahu hamadani abdi sai ubangiji ta'ala ya ce bawana ya gode mu wa yuqalu laha ash-shifa'u ana ce da ita suratu shifa waraka wa yuqalu laha ruqya ana ce da ita ruqya ta waida li hadith abi sa'id fi sahihi hina raqqa biha ar-rajul al-muslim rajul salim فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية lokacin da wani sahabi tafiya ta kai su wani gari suka nemi a sauke su sai ba a sauke su ba suka koma bayan gari suka buga tantinsu sai Allah ya jarrabi sarkin garin wani kunama ya zo ya ciji sarkin garin ta ciji sarkin garin duk abin da za a aiwatar don karin ya sauka ya ki sauka suka gargado suka zo wajensu suka ce shin akwai mai tawai da akwai mai magani a cikinku kunama ce ta ciji sarkin garinmu shi kuwa wannan sahabi ya ce muna da ita amma ba zan ba muku ba sai kun ba mu lada suka yarjejeniya za a ba su awaki talatin ya ce ku kawo ruwa a kofi ya karanta fatiha ya tofa ya baiwa sarkin yana bashi sai karin ya sauka ya faɗi suka ce ba za mu ci ba sai mun je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai istihadi muka da suka je wajen ma'aiki sai manzan Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa ita ta waida ce magani ce to suratul fatiha magani ce duk inda yake maka ciwo ka tsarkake niyya ka tsarkake ubangijinka ka samu ruwa a kofi ka tofa ka sha ko ka baiwa yaronka ko iyalinka Allah zai ba da sauki kar kai kokwanto na'am saboda haka wahiya makiya ita wannan sura makiya ne akwai wani malami yake cewa cikin littafin asbabun nuzul alwahidi yake cewa fatiha na san sunanta sama da ishirin wai yawan suna yana nuna cewa ɗaukaka ko darajar wannan abin in kaga mutum yana da suna da yawa shine kaza shine wane shine wane to yana da alfarma yana da daraja yana da ɗaukaka to ita ma suratul fatiha tana da girma tana da daraja tana da ɗaukaka wahiya makiya ita suratul fatiha makiya ce akwai istilahi na malamai an ce makiya a ce madaniya in an ce makiya abinda ake nufi da makiya shine duka surori da aka saukar da su kafin a yi hijira ko a makka aka saukar ko a madina ko a fa'if ko a basara ko a kufa a ko ina ne inda ya kafin a yi hijira ne a koma madina wannan indal jamhur wannan suran sura sunanta makiya duk surar da aka saukar da ita bayan an yi hijira a ko'ina aka saukar da ita wannan sura sunanta madaniya madaniya saboda haka ita wannan suratul fatiha makiya ce bi ma'ana an saukar da ita kafin hijira indal jamhur a wajen jamhurin malamai ولقد آتيناك لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حقيقة من باكا wato bakwai waɗanda ake maimaita su wallahu ta'ala alam Allah shi an mafi sani wa inna makhtalafu fil basmala sai dai an yi saɓani ne a bismillah hal iya ayatun mustaqilla bismillah aya ce sakamdantacciya aya ce su kutum da guda min awwaliha a farkonta aw ba'd ayatin ko kuma sashin aya ce aw la tu'addu min awwaliha bil kulliya ko dai ba za ma lissafa ta a cikin fatiha ba gaba daya ala salasati aqwali akwai maganganu uku kama sayati kamar yadda da sannu zai zo insha Allah a guraben su qala al bukhari fi awwal kitab at tafsir imam al bukhari a farkon littafin tafsir yace summiyat ummul kitabi an ambace ta ummul kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahifi fil masahifi an ambace ta ummul kitab saboda an fara rubuta ta a cikin alqur'ani wa yubda'u bi qira'atiha fi salati kuma ana fara karatu da ita a sallah da ita ake ita ake fara karantawa waƙila aka ce إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته wai an ambace ta ummul kitab saboda duk abin da ita ce kamar kunshiyar alkur'ani duk abin da qur'ani ya kunsa to suratul fatiha ta tattare shi ga baki daya ita suratul fatiha ta wannan sura na'am malamai sun ambaci falalar ita wannan suratul fatiha shine zikiru ma warada fi fadlil fatiha za a ambaci kaɗan daga cikin abin da ya zo a kan falalar fatiha an abi sa'idi an karɓo hadisi daga abi sa'id rahimahullah ƙala kuntu usalli fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sallah sai manzon Allah ya kira ni falam ujibhu ban amsa masa ba hatta sallaitu fa ataitu har sai da na idar sai na zo fa qala ma manaka an ta'atini an ta'atiyani me ya hana ka zo lokacin da na kira ka qala sai yace qultu ya rasulullah inni kuntu usalli yace ya ma'aikin Allah ai na kasance ina sallah qala alam yaqul Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum she baka ji faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ku waɗanda kai imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku kun maƙala lau'allimannaka a'lama suratin fil qur'an yace tabbas zan ga sanar da kai surar da tafi girma a cikin alkur'ani qabla an takhruja min almasjid kafin ka fita a masallaci gabanin ka fita masallaci zan gaya maka surar da ta kowace girma a cikin alkur'ani qala fa asada bi yadayya sai ya kama hannayena falamma arada an yakhruja min almasjidi yayin da ya nufin fita a masallaci qultu sai nace ya rasulullah innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil qur'an ai ka ce zaka karantar da ni zaka sanar da ni surar da tafi ko wacce sura girma a cikin alqur'ani qala na'am alhamdulillahi rabbil alamin sai manzon Allah ya ce kwarai ko ita ce alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha hiya saba'ul mathani ita ce saba'ul mathani bakwai da ake maimaita ta a kullum sai ka in iya farilla za ka yi sai ka karanta ta sau goma sha bakwai in ma ba ka yin nafila wal qur'anil azim allati utituhu da al qur'ani mai girma wanda aka bani an ubay bin ka'ab daga gangaren ubay dan ka'ab qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن da ɗai Allah bai saukar ba a cikin attaura ko injila kwatankwacin ummil qur'an wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsuma baini wa baina abdi nisfain an raba ta biyu tsakanina da bawana inji Allah wastadallu bi hadha alhadith wa amsalihi suka kafa hujja da wannan hadisi da ire-irensa ala tafadul ba'dil ayati was suwar ala bab cewa waɗansu ayoyin sun fi wasu ayoyin daraja da matsayi wasu surorin sun fi wasu surorin daraja da matsayi kamar yadda haka yake a cikin ɗan adam wani ya fi wani daraja to haka a cikin komai wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka shine yake halitta abin da ya so kuma ya zaɓi abin da ya so shi yasa a darare ma sai Allah ya fifita wasu daren a wasu daren akan wasu a yini ma sai Allah ya fifita wasu akan wasu Allahu Allah yana zaɓa daga rusulan manzanni daga cikin mala'iku wa minan nasu daga cikin mutane ma a mala'iku ma wasu sun fi daraja a mutane kaf manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa daraja to haka Allah yake fifita wasu abubuwa akan wasu kamar yadda Allah ya fifita suratul fatiha akan sauran surori lalle tabbas haka abin yake kama huwa mahkiyun an kathirin min ulama kamar yadda aka hakaito daga yawa daga cikin malamai wa dhahaba ta'ifatun ukhra ila annahu la tafadala fi dhalika amma wasu jama'a sun tabi cewa ba fifito fifiko akan haka amma dalilan da muka faɗa ya gwada cewa lalle akwai fifiko li'annal jami'a kalamullah suka ce wai saboda duka zancen Allah ne zancen Allah kuma daidai wa daidai yake wa li'alla yuhimu tafadilu naqasal mufaddal alaihi wa in kana jami'u fadilan saboda haka wa an abi sa'id al-khudri qala kunna fi masirin lana fanazalna فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقال معها رجل من faɗi wannan kisar a can baya cewa wasu sahabbai sun zo sun nemi a sauke su sannan ba a sauke su ba ba su ba su liyafa ba da suka koma bayan gari suka zauna sai kunama ko maciji sai ya sari sarkin garin suka yi duk dabarar da za su yi karin ya sauka bai sauka ba suka zo sai wannan sahabin ya karanta fatiha a ruwa ya bashi sai karin ya sauka kaga wannan yana gwada maka falala ce akan da, da suratul fatiha take da shi falala ce mai girma falala ne mai girma saboda haka akwai maganganu dangane da falalar fatiha ba za su irgu ba sai dai a takaita akan waɗannan suratul fatiha tana da falaloli masu yawa to allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kamar yadda na gaya muku karatun namu tarjama ne to karanta mana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
kafin nan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai duk abin da zaka fara ana so ka fara shi da bismillah da neman taimakon ubangiji bismillahir rahmanir rahim duk abin da aka fara shi ba a fara shi da bismillah ba lalle yana da yankakkar albarka komai zaka yi sai ka fara shi da bismillah in ka fara da bismillah to lalle wannan abin insha Allahu zai yi albarka ko tufa za ka sa sai ka ce bismillahi takalmi za ka sa sai ka ce bismillahi za ka shiga masallaci sai ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah so da haka farawa da bismillah abu ne mai mahimmanci wasu suna ɗaukan bismillah aya ɗaya ce daga cikin ayoyin alkur'ani wasu kuma suka ce a'a daga alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin ashkuru lillahi khalisan duna sa'ir ma yu'badu min duni godiya ta tabbata kamar yadda Abu Ja'far bin Jarir tabari rahimahullah yace ma'ana alhamdulillah ma'anar godiya ta tabbata ga Allah ashkuru lillah godiya ta tabbata ga Allah shi kadai khalisan atace duna sa'iri ma yi ubadu min duni kuma bayan duk abin da ake bauta ba shi ba wa duna kulli ma bara'a da duk kuma bayan duk abin da Allah ya halitta min halki daga halittarsa bima an ama ala ibadi da abin da ya ni'imta bayansa da shi minan ni'ami na daga ni'ima godiyan nan wato ta kasu kashi hudu malamai suna cewa akwai godiya min kadimin ila kadimi godiya daga Allah zuwa ga Allah Allah ya gode wa kansa kamar alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati wal ard Allah ya gode ma kansa da kansa akwai kuma godiya min qadimin ila hadithin Allah ya gode wa bawa kamar yadda Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da bawa lalle mai yawan komawa zuwa ga ubangiji ne akwai godiya kuma da bawa zai yi wa Allah in ka ci abinci ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani ko ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu in kai addu'a kaga ta karbu ko ma a wani hali kake ka ce alhamdulillahi ala kulli hal sannan akwai godiya kuma min hadithin ila hadithin godiya daga bawa zuwa bawa wani ya maka abin alkhairi ka ce madalla na gode Allah ya saka da alkhairi to godiya kenan to godiya ana yi da baka kuma ana yi da gabbai da baki shine ka ce alhamdulillah madalla na gode da gabba kuma ka aikata wani abu ka yi nuna godiyarka Allah ce i'malu ala dawud shukura wa qalilun min ibadiy shakur ya ku mutanen annabi dawud ku yi aiki dan ku nuna godiyarku kaɗan ne kwarai suke nuna godiyar su wajen ubangiji manzon Allah yana tashi yayi sallar dare har kafafuwansa suna kumbura Aisha ta ce ya rasulullah Allah ya gafarta maka zunubanka wanda ka gabatar da wanda ka jinkirtas yace afala akuna abdan shakuran ya Aisha yanzu ba zan kasance bawa mai nuna godiya ba ya ke aisha sau da ka in an yi maka abu ana so ka gode in ka gode to allah zai kara ma ubangiji ta ala ya ce wa if ta'azzana rabbuku la in shakartum la azidannakum ubangiji ya yi shela cewa idan kuka gode masa to allah zai kara ma zai kara muku in kun gode wa allah bisa ni'ima sai allah ya kara muku in kuka yi butulci ba inna azabi la shadid azabar allah mai radadi ce Allah ya iya kama ta ko'ina zai kama mutum ba haka ba ne? mutanen can da suka ƙi gode wa Allah suka yi butulci ba Allah ya kama su ba da tsuntsu ko Allah maɗaukin sarki kenan Allah ya iya kama kuma in aka muku alheri kuka ba ku gani ba kuka ki godewa sai Allah ya kama mutum ko yan Najeriya ai sun ga kamun da Allah ya musu tsadar kayayyaki ko duka ai kamu ne yawa to Allah maɗaukin sarki ya ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin talikai الرب هو المالك المتصرف رب shine mamallaki mai ikon sarrafawa ubangijin talikai shine ar-rabb wani mai baiti ya ce fa ya ajaban kaifa yusal ilahi am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun abin mamaki ga mai sabo ya zai saba wa ubangiji koya mai jayayya yayi zai jayayyar ubangiji ya ce babu ubangiji ya ce ba Allah wanda suka ce ba Allah ai sun gani ko sai da suka yadda akwai Allah a cikin komai akwai aya da ke nuna cewa Allah fa shi kadai ne farda ne to sai Allah madaukin sarki ya ce ar-rahmanir rahim ubangiji ta'ala shi mai rahama ne kuma mai jin kai mai gamammiyar rahama ne a duniya sai ya baiwa kafiri dukiya ya bashi mulki ya baiwa musulmi dukiya ya bashi mulki ya hana mai imani kuma ya baiwa pagan ma wanda bai da addini wannan dora hamaniya ce ta ubangiji Allah zai baya wanda ya ga dama a duniya amma arrahim majikan mumune ne a lahira a lahira ba wanda za a tausaya masa sai mumuni Allah ka sa muna cikin mumune shi yasa Allah ce na bi ibadi anni anal ghafurur rahim a baiwa bayina labari ni mai gafara ne kuma mai jin kai wa anna azabi huwa al-azabul alim kuma azaba ta ma azaba ce mai radadi a wani waje Allah ya ce inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ubangiji mai gaggawar uquba ne kuma shi mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ka gafarta mana ka ji kanmu saboda aka farrabbu fihi tarhibu in an ce rabbu akwai tsoratarwa a ciki warrahmanir rahim targibun akwai kwadaitarwa a ciki kwadayin rahama da kuma jin kai ya tabbata cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu almu'min ma inda allahi da mumini ya san abin da ke wajen Allah min uquba na uquba ma tsami'a fi jannatihi ahadun ba wanda zai kwaɗayin aljannarsa walau ya alamul kafiru da kafiri ya san ma inda Allahi a wajen abin da yake wajen Allah minar rahama na rahama ma qanata min rahmatihi ahadun babu wani mutum ɗaya da zai ebe haso da zai ebe tsammani daga rahamar ubangiji sai Allah ya ce maliki yawmiddin Allah shi ka karanta ko mamallaki ranar sakamako Allah shine mai mulki a ranar sakamako mamallaki ranar sakamako mai mulki a ranar sakamako domin kiyama gobe kiyama Allah zai ce limanil mulkul yauma yau wake da mulki gobe kiyama wake da mulki kowa zai yi shiru domin ai Allah ce inna nahanu narisul arba wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne masu gadewa ƙasa da wanda a cikinta kuma zuwa gare mu za a koma Allah ce kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ko Allah shine ubangijin mutane mamallakin mutane wal maliku ma'khudun min al mulki Allah ce limanil mulku al yawm qawluhu lillahi al wahid al qahhar qawluhu al haqq wa lahu al mulku mulki na Allah ne babu wani wanda yake da mulki sai Allah gobe kiyama Allah shine zai amsa da kansa yace mulki yau ya tabbata ga Allah makaɗaici mai rinjaye almulku yawma idhinil haqqu lirrahman wa kana yawman alal na asira so da aka mulki ya keɓanci ubangiji ne shi kaɗai a wani waje Allah ya ce yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال sawaba saboda isar mulki da isar iko ranar da mala'ika jibril shine ar-ruh zai miƙe mala'iku sun yi sahu a wannan ranar ba wanda ya isa ya magana sai wanda Allah ya masa izini ya magana kuma ya faɗi daidai Allah ya ce wa khashatil aswati lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a wannan ranar duk sauti sun kankan da kai zuwa ga ubangiji ba ka jin komai sai dai shi shi taku kawai kake ji ana tafiya yawma ya'ti la takallamu nafsin illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'idun akwai ranar da za ta zo ba wanda ya isa ya magana saboda isar mulki da kasaita da iko sai da izinin Allah a cikin mutane akwai shaƙiye Allah ya sa ba ma ciki akwai sa'idai Allah ya sa muna ciki Allah maɗaukin sarki ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu Allah shine babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai mamallaki tsarkakakke Allah maɗaukakin sarki shine mai mulki Allah ya ce wala malika illallah babu wani mai mulki sai Allah Allah ya gutsuru sunansa ne ya bayar a masu mulki na duniya to kar mutum ya yi tunƙaho asalin mai mulki shine ubangiji shine Allah Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to ina ga anan za mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe kuma sai mu ɗora a kan nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم